الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي قوما قوتا جماد الآخرة جرى دبو إيه دا أربعين da bakwai wanda ya dace da talatin ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatu na littafin misbahun rawi na al'ustaz علامة السودان عبد الله ابن فودي رحمه الله درسمنا ashirin da tara in ba manta ba muna nan cikin maudu'i da malam ya kulla ƙarƙashin al-mu'talaf wal-mukhtalaf da ake samu a cikin sunaye na rijalul hadith sunayen da sun yi kama wajen rubutu amma wajen furtawa kuma daban-daban ne to za mu tashi baiti na ɗari uku da hamsin daidai mala yake cewa جم حبيب وخبيب بن عدي جم حبيب وخبيب بن عدي مع ابن عبد الرحمن المهتدي جم حكيم وهكيم مخرمة وابن هكيم أي رزيق فضممه جم رياح وأبو جم رباح وأبو رياح في مسلم ابن رياح ضاحي جم مصغرا سليم كبري لدى ابن حبان ولا تسجري جم شريح وسريج بن أبي سريج بالجيم وإئجاما أبي وجم سالم وحذف الألف في ابن قتيبة ورازي ينقفي ورازي ينقفي وابن أبي الزو وابن أبي الزب وابن أبي الزبال وابن عبدي وابن أبي الزبال وابن عبد الرحمن لا تزد في الأد وجم سلمة وفي ابن سلمة أمر مع القبيلة تكسر وضممة أبيدة والفتح في السلمان وابن هميد ولد سفيان جمع عبادة وفتح العين فيه شيخ البخاري ابن عبادة يفي عباد بالفتح وشد الباء وضم قيس بن عباد جاء جمع قيل أبو يحيى صقري مع ابن خالد وفي الحي دوري وجم بزر بمؤجمين له في خلف مع حسن فأهمله وجم بصري وفي ابن الأوس مع سالم عبد الواحد النون لمع جم الجريري بجيم إلا يحيى بن بشر ف يحيى يحيى بن يحيى بن بشر فبحاء حل جم الهرامي وزاي قد نمي جم الهرامي وزاي قد نمي بعد فلان في صحيح مسلم تشيري قشان بابي sunayen wasu akwai kusakurai wajen rubuta su tumala ya ce jamma habibun habibu ya yawaita fisahihaini wato masu irin wannan suna daga cikin marwaita suna da yawa a cikin littattafan hadisi musamman sahihul bukhari da sahihu muslim to za ka ga habibu yana da yawa ya zo da yawa e, ya zo da yawa da yi wa ha'un ɓarar ɗigo fataha da kuma ba'un da kasara sannan ya'un sakina habibu tuwa khubaibun eh shi kuma da yi wa ha'un ɗin ijami saka mata ɗigo sai a ce khubaibu kuma sai a yi tasgiri duk da wasu na rubuta hubaibu eh mara ɗigo ɗin to wa hubaibu amma hubaibu ya zo kaga ma'al ijami sannan kuma tare da tasgiri eh da an samu mutum biyu da suka zo da wannan suna hubaibu shi ne mutum na farko ibnu adi hubaibu ɗan adi malaman da suka ce kuma a hubaibu ne to zai zama hubaibu ibnu adi kenan eh duk da mai ɗigon dai shi ne asalin abin da ke cikin littafin da shi malam ya ɗauko wannan babi ya waƙe shi to hubaibu ibn ali ma'a ma'a ibn abdurrahmani tare da hubaibu ibn abdurrahmani almuhtadi wanda yake mai riko da shari'a to su su biyu su suka zo da wannan amma in ba su ba sadai inda kaga sunan rawi habibu ne eh ba hubaibu ba biyun nan su aka samu da wannan siga ɗin amma na farkon shi ke da yawa shi ke da yawa to haka jamma hakimun hakimu shi ma ya zo da yawa fi sahihaini da sauran littattafan hadisi wa hukaimun to amma an samu kuma wasu marwaitan kaɗan waɗanda suka zo da sunan hukaimun tare da tasgiri hukaimu tasgiri ne na hakimu kaga hakimun mukabbarun hukaimun musaggarun to shi hukaimu ɗin nan akwai hukaimu a ibnu abdullahi ibnu qaisin ibnu maharama maharama ɗin kakansa ne wanda ya ambata makharama e, hukaimu sunan mahaifinsa abdullahi shi kuma abdullahi ɗan ƙais shi kuma ƙais ɗan makharama kakakansa ma na can gaba kenan ba na farko ba wabunu hukaimin akwai kuma ɗan hukaimu wanda mahaifinsa ne ya zo da sunan Hukaimu, waye shi? Shi ne Ruzaikun, ruzaikun ana kiransa da ruzaiku ibn hukaimin to su su biyun nan fadumuma sai ka yi wa ha'un ɗin harafin farko donma sai ka ambace su tare da tasgiri to su su biyun nan a su suka zo da haka da shi na farkon hukaimu ibn abdullah da kuma ruzaikun shi kuma ibn hukaimin amma in ba su ba to duka hakimin ne shi ke da yawa jamma rabahun to rabahun jamma ya zo da yawa a littattafan hadisi masu wannan sunan eh amma wa abu riyahi a wanda shi kuma an samu wanda ake wa kunya da abu riyahin shi kuma tare da ya'un ba ba'un ba wancan rabahu wannan riyahu jam'u rihin kenan ko riyahu eh to sunansa an ce sunansa ziyadu ziyadu kuma sunan mahaifinsa riyahu wato ziyadu ibn riyahin sannan kuma ane masa kunya da abu riyahin e, to shi shi kadai aka samu ya zo da wannan kuma zahi sunansa ya bayyana shi abu riyahi din nan fi musulmin a cikin sahihu muslim ibn riyahi kuma ana jingina shi ga riyahu ma'ana shi ɗan riyahu ne kunyarsa abu riyahin babansa riyahu amma shi sunansa ziyadu kenan ziyadu ibnu riyahin kunyarsa abu riyahin e to dahi ai zahiru ya bayyana fi musulmin ma'ana sunansa ya zo a sahihu a muslim to haka nan jamma ya zo da yawa musaggaran halin zamansa musaggari an masa tasgiri sulaimun sulaimun shi kuma tasgiri ne na salimu eh tasgiri ne na salimu to mai tasgiri din shi ya fi yawa a littattafan hadisi ma'ana masu wannan suna sulaimu sulaimu sulaimu to shi ne ce kabbiri amma ka ambaci waninsa da sigatu takabiri ma'ana siga ta girmamawa ba ta tasgiri ba ladabi ne habbana ba hayyana ba habbana ba unci gun ɗan habbanu e, to shi ka baɗe shi da ba tare da tasgiri ba sai ka ce mi salimu ibnu habbana mm. fataha ga ha'un sai ba'un da shadda sai alif habbana wala tusaggiri amma shi karkai masa tasgiri to amma ba shi ba duk sauran musagarai ne sulaimu kake gani a littattafan hadisi e, to amma shi dan habbanu din ya zo salimu alal alal asali kenan ba tare da wato yi masa tasgiri ba jamma shuraihun haka sunan shuraihu shi ma ya zo da yawa a littattafan hadisi wasu raiju amma an samu kuma banda shi an samu wani rawi da ake kira suraiju to shi suraiju din nan suna da a suna da yawa sun kai kamar su biyu akwai suraiju ibnu abi suraijin biljimi kaga wancan an faɗe shi ba da jimin ba shurai hun an ka ce wasu ma malamai a suka ce sun kai su uku domin akwai suraiju ibn yunus malamin al'imam muslim ne banda shi akwai suraiju ibn nu'man banda shi akwai ahmad ibn abi suraijin shi ne ya ambata a nan suraiju ibn abi suraijin to sunansa ahmad to kaga uh, su uku kenan ko e, ɗayan malamin muslim su kuma biyun malaman al'imamul bukhari ma'ana da suraiju ibn nu'man da ahmad ibn abi suraijin to su malaman al'imamul bukhari ne shi kuma suraiju ibn yunus shi kuma malamin al'imamul muslim ne to banda su su uku ɗin nan duka shuraihun ya zo sauran marwaitan kenan to shine ya ce biljimi su uku ɗin nan sai ka ambace su da jimin a ƙarshe sannan wa ijaman ko ubi e an kuma ƙi kawo shi da yi wa harafin farko ɗigagga shine sinun tunda can farko shu an ka ce kaga mu'jama ce su kuma waɗannan su uku sai aka ce su sinin kuma kaga bata da ɗigagga eh to shine obi an ƙi a ambace su a ijaman wato suna masu yi wa harafin farko ɗigagga ita ce sinu to wajen masalimun sunan salimu na marwaita ya yawaita a littafan hadisi za ka yi ta gani an salimin an salimin an salimin an salimin amma wa hasful alifi shafi wannan alif ɗin sai a bar sinun sai lamun sai mimun fibini kutaibatin ya zo ga sunan ɗan kutaiba sunan ɗan Kutaiba shi ne Salamu ibn Kutaiba. Aka kace Salamu ka shafe? Alif kenan ko? Tunda na farkon mai yawa Salimun ko? Yawwa. To akwai rawi da ake kira Salam ibn Kutaiba shi ne ya ambata. waraziyin kufi to kufi ka biyo da ambaton razi abin jinginawa zuwa ga wato razi shine hakkamu ibnu salamin arrazi shi kuma babansa shine salam babansa shine salam shi warazi waraziyin waraziyin din da aka ambata ai kufi ka biyo baya da ambaton a shi ko kuma waraziyin kufi e, shi razi ɗin to kufi an biyo da shi ko ka biyo da ambatonsa shi ne hakkamu ibnu salamin arrazi wabnu abi azayyali To haka shi ma ɗan abi azzayyal shi ma ya zo da sunan salam. Shi ma ya zo da sunan salam shi ne salamu ibnu abi zayyali. Ibnu abi zayyali ya unce, baba umba. Na gaba wabnu abdurrahmani haka akwai salam ibnu abdurrahmani. An samu nawa kenan. hudu dai ko salam ibn abi ibn kutaiba ko hakamu ibn salam arrazi to sai salam ibn abi zayyal sai salam ibn abdurrahman ba an samu hudu ba to ya ce kuma la tazid kada ka yi ƙari fil addi akan wannan adadin da aka faɗa maka Eh, amma malamai sun masa istidraki an ce akwai na biyar eh, shi ne salam ibnu zaririn Eh, to shi ma rawi ne to kaga ce wadda mala ya lata zid fil addi eh, to wannan kusuri ne rahimahullah a akwai na ƙari malam baka ambata ba shine salam ibnu zarire eh an gane yawwa to wannan shi ne malamai sun shigo da shi kaga in ka hada biyar kenan wajen masalamatun to sunan salama ya yi yawa ya yawaita cikin marwaita hadisi salama salama salama salama da yi wa sinun fataha lamun fataha mimun fataha salama tun in ban da wurare guda biyu su waɗannan wurare guda biyu duka lamun ɗin kasara za ka yi mata sai ka ce salimatun amma in ba wuraren guda biyu ba to ko ina fataha za ka yi wa lamun shi ne wuri na farko wa fibini salima ya zo ga ɗan salima shine amru amru ibnu salima salima eh karka bata masa suna eh shine wannan da annabi ya bashi izini cewa ya je ya ba mutanensa sallah saboda sun zo wurin annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya ce to in sun koma su duba su ga wanne ne ya fi su iya karatun ƙur'ani sai su naɗa shi limanci to sai suka duba ba wanda ya kai shi amurɗin ibn salima amma matsala kuma shi ne mafi ƙanƙantan shekaru ƙarami ne sosai bai ma balaga ba to sai suka dinga shugabantar da shi yana ba su sallah da Allah ya taimake shi ya iya karatun ƙur'ani Eh, eh, to amru ibnu salima yake da za ka ji wasu masu wa'azi suna bata sunan sai su ce ibnu salama eh, to kuskure ne kamar yadda kai ma yanzu ka faɗa na'am to wanda ba ma mukallafi ba ana magana yalwataccen tuwahi gare shi ba ma mukallafi ba ne a yi saboda haka bai da haram ɗayan ƙararri yaro ne ai mukallafi ake magana sutura gare shi amma wanda bai balaga ba shi ai ba komai ko da kaga al'aurarsa ba wani laifi kai ba ka yi laifi ba shi bai yi laifi ba to shi ne ce ma'al ƙabilati iksir in kuma ƙabila ce ka jingina shi ga ƙabila to ita ba lamun ɗin ka yi mata kasara banu salima ba banu salama ba to in banda waɗanga wuraren guda biyu irin su ummu salama ake cewa ba ummu salima ba eh wasu ma suna kuskure su ce ummu salma sai su ɗaure lamun ɗin to duk kuskure ne salama tun yake to waɗanga wurare guda biyu su ne za ka yi wa lamun kasara to wadunmu ma ka yi ma a ina shi ne ya ce ubaidatan shi ne cikon jimla ɗin wannan an samu aibi na waka ko mai malaman ilmul arus suke kiransa hmm? ko ba ku yi zurfi a ilmul arud ba at-tadmin ko eh shine ya zamo a kunsa ma wani baiti ma'anar wani baiti ya zan baitin da ya gabata to yana da alaka da wanda ya biyo baya ta fuskar ma'ana wannan ana kiransa da at-tadmin eh, aibun ne min uyubil kafiya an gane? Eh, duk da wasu malamai na gana aibi ne da aka iya yi wa a, shi sha'iri rangwame Eh, ba aibi ne da zai sa a soke waƙasa gaba ɗaya ba da shi yasa za ka ga manyan shawara ma sun suna faɗawa ciki Eh, amma dai abin da ya fi a nisance shi eh, shi ya fi to cewar da ya yi mu ma ba ta da alaƙa da shi baitin da kalmar take ciki tana da alaƙa ne da baitin da zai biyo baya an gane? to shi ne to ka yi ma ga sunan ubaidatan yana nufin ga ainun harafin farko sai ka ce au an gane? eh kuma wannan shi ya fi yawa a cikin a sunayen da wannan su kalmar ta zo rubaidatu ake cewa amma wal fatuhu yi wa ainun ɗin nan fataha fissalmani ya tabbata ga sunan assalmani shi ne abidatu salmani e, abida ake cewa ba ubaida ba e, shi ainihin ɗinsa fataha za a yi za a yi mata fataha an gane? sai na biyu inda ake yi wa ainihin fataha wa bini humaidin sai abidatu Uh, ibn Humaydin Abidatu ibn Humaydin na uku waladi Sufiyani sai ɗan Sufiyan shine Abidatu ibn Sufiyan to waɗannan su uku duka a ake cewa ba u ba amma in ba nan ba duk sauran wurare u ake cewa a gane jamma ubadatun to ƙara alif kamin harafin ƙarshe tare da yi wa ainihin yi mata zamma to jamma ya yawaita sai a ce ubadatun ubadatun sai a yi kalbin ya'un zuwa alif to jamma ya yawaita a cikin sunayen mazaje amma wal fathu ko wa fathul aini yi wa ainun ɗin nan fataha to ya zo ya fi ya zo ga can ƙarshen baiti ya fi ya zo fi shaikhil bukhari ga malamin al'imamu al-bukhari malamin al'imamu al-bukhari shi ne muhammad ibn abadata al-wasiti to shi ainihin ɗin fataha aka jiyo gare ta ba ubada ba amma duk sauran wuraren u yake zuwa ubada ubada ubada kake ta gani a littattafan hadisi sai abbadu to sai shafe ta'un da yin fataha ga ainun da kuma kawo ba'un mushaddada abbadu bil fatihi da yawa ainun fataha wa shaddil ba'i da yi wa ba'un ɗin nan shadda sai a shafe ta'un to shi ma ya yawaita yana da yawa a cikin marwaita wa mu qaisi qais ibn ubadin ja'i to wa mu qais ibn ubadi yin damma ga sunan kaisu waye kaisu shine dan ubadi sai a ce ubadi to shi ma ja'i ya zo a cikin sunayen marwaita ko kuma ya zo a cikin sunan wani rawi shine yi wa ainihin ɗin damma ba'un ɗin sai a yi mata takfifi eh to shi ma an ji Qaisu ibnu Ubadin, wancan kuma Abbadu, to shi ya fi yawa, fataha ga ainun sai shadda ga ba'un, sai shadda ga ba'un, wa jam- jamma aqilun haka suna aqilu ya ya yawaita shi ma fataha ga ainun sai kasara ga kafin sai ya unsa kenan aqilun aqilun abbu yahaya mahaifin yahaya saggiri to shi kan sai ka ambace shi da tasgiri sai ka ce uƙailu yahaya bin uƙailin kenan domin uƙailu tasgiri ne na aƙilu aƙilu daban uƙailu daban duk da mu mun fi sa aƙilu ko ba mu cika sa uƙailu ba to uƙailu ma akwai shi eh shine mahaifin yahaya ma'abini khalidin haka shi dan khalidu shi ma aka ambace shi da tasgiri sai a ce uqailu ibnu khalidin na uku waduri haka an san zuwansa da tasgiri fil hayyi ga kabila akwai kabilar da ake kira banu uqailin eh to waɗannan wurare guda uku na ake tasgirin uƙailu amma dai aƙilu shi ya fi yawa an gane yawwa amma an je yahaya bin uƙailin an je uƙailu bin khalidin an je ƙabilar da ake kira uƙailu banu uƙailin banu uƙailin to an ji da gare su wajen bazzazun to bazzazun ya yawaita bazzazun bi mu'ujamaini tare da kawo zayin guda biyu kowace mai digo eh ta farko mu shaddada bazzazun sunan rawi ne eh sunan rawi ne lafi khalafin eh amma banda sunan khalaf eh banda suna na khalaf to shi kan ba a cewa bazzazu eh to shi ake cewa khalaf ibn hishamin al-bazzaru eh sai ka canza zayin ta ƙarshe zuwa ra'un sai ka cire mata ɗigo albazaru mm? khalaf kenan sunan mahaifinsa hisham ana mai laƙabi ya shahara da albazaru malamin al'imam muslim ne to shi ya zo da haka ma'a hasanin tare da alhassan waye alhassan shine shi ma akan kira shi da alhassan albazar shi ko malamin malamin al'imam muslim ne saboda malamin al'imam al-bukhari ne to shi ne ce fa'ahamila su su biyun nan to ka yi ihimalin zayin ɗin ƙarshe ka shafe mata ɗigo sai ka ce albazaru madadin albazazu amma habazazun ɗin shi ne ya fi yawa kuma duk da gashi da nauyi wajen mabasiriyun to danganta rawi ga garin basara ya yawaita za ka yi ta ganin marwaita fulanun basariyun fulanun basariyun fulanun basariyun wannan yana da yawa a cikin marwaita amma wafi binil ausi ga sunan ɗan ausu shine maliku maliku ibnu ausin to shi kan ya zo da saɓanin haka ma'a salimin tare da salim shi ma ya zo da saɓanin nisbar basiriyun abdulwahidi tare da abdulwahidi shi ma ya zo da saɓanin nisbar basariyun to me ya zo gare su annunu lama nunu ita ta bayyana a kansu nunun ta bayyana an gane a kansu shine na farko akan ce maliku ibnu ausin annasriyu sai ka canza ba'un zuwa minunu annasriyu wancan kuma albasriyu to haka shi ma salim haka shi ma sunan a salim abinda ake jingina shi zuwa gare shi kenan akan ce salim annasari annasari haka nan abdulwahid ɗin da ya ambata na uku ibn ubaidillahi shi ma akan ce annasri to su su uku ɗin nan duka nuno ake kawowa madadin ba'u su haka ne su take eh haka ne su take to jammal jurairiyu hakanan sunan jurairi ko nisba ga sunan da za a jingina shi a ce aljurairiyu to jamma shi ma ya yawaita akwai waɗanda ake yi wa wannan nisba da yawa eh shi kuma nisba ne zuwa ga jurairin to wanda aka jingina shi ga wannan suna sai a ce aljurairiyu bijimin tare da jimun kuma jimun ɗin nan mazmuma don ma za ka yi mata to shi ne ya ce illa ya hayyabna bishirin in ban da sunan yahaya ɗan bishiru to shi kan fabi ha'in halla halla shi kan ya zo bi ha'in da harafin ha'un shi ne alhurairiyu alhurairiyu sai ka canza jimin zuwa me zuwa ha'un to shi haka ake masa nisba an gane eh amma in ba shi ba duk sauran aljurairiyu ne ta haka ya zo haka ya zo eh to wannan shi ne to haka nan jamma aljuramiyu haka sunan jurami shi ma ya yawaita ko nisba zuwa ga ita wannan nisba ɗin aljuramiyu eh ba alharamiyu ba yadda ya zo a wasu nusakh jimun ce to ya yawaita waɗanda aka jingina su zuwa ga wannan nisba ɗin wa zayun kuma ya zo da zayun madadin ra'un aljuzamiyu ƙarinumi to haƙiƙa an jingina wasu ga ita wannan nisba ɗin kawo jimun sai zayun eh wanda ya zo ba da fulanin a cikin wani isnadi bayan ambaton fulanun bi sahihi muslimi a cikin sahihu muslim to ya kawo wani isnadi yake cewa an abil yusuf inda muslimin kana li ala fulani kana li ala fulanin ibni fulanin to sai ya ambaci wannan eh aljurami ko aljuzami wasu ma sun ce zalunci aljuzamiyu to wannan duka saɓani ne na malamai to wannan shine ƙarshen wannan babi sai almutashabihu wannan babi a bashi kula yana da muhimmanci saboda cikin abin da malaman hadisi suka ba mahimmanci to shine dob ɗin sunan rawi ko malami yana da matuƙar amfani abin malaman hadisi sun ba shi inaya matuƙa wanda kuma a yau ɗaliban ilimi za ka gaba su ɗauke shi komai ba ba su ɗauke shi komai ba ga yadda aka ga dama haka ake faɗan sunan sahabi ko kuma malamai to wajibi ne duk sanda za ka ambaci malami ka ambace shi da yadda sunan yake a ilmance ba yadda wai ya shahara a bakunan mutane ba don ba duk abin da ya shahara ya inganta ba akwai abin da mashhuri ne amma kuma bai inganta ba kamar yadda an faɗa a farko-farkon littafi ko su hadisai sun shahara a halsunan masu wa'azi da hudubobi da sauransu gawa ko ba su tabbata ba shahara su bai ita shahara ba ta inganta abu to duk malamin da za ka faɗa ka ce ya ce don ka kawo magana su ko kai hujja da shi to wajibi ne ka faɗi yadda sunan shi yake a ilmance ko nisbarsa ko laƙabinsa ko kunyarsa ko sunan littafinsa shi ba za ka ga ana samun kurakurai ga yadda malami ya saka sunan littafinsa amma bai shahara da haka ba to in ka zo kai wanda ya tabbatan za ka faɗa sai ka ce duk da ya shahara da kaza amma kakka ambaci shahararren kuma ka kyale ingantaccen wannan ya nuna baka da ta hakiki eh to sai dai ka ce ya shahara da kaza amma kaza shine daidai eh to kaga kenan ka bayar da ilimi kama mu yanzu ba ruwan mu kawai yawwa askari dai ko eh shi fatahul jawadi ai ta'aliki ne ai mun faɗa jiya ko yawwa irshadu salik ila ashrafil masalik fi fiqh al imam malik shi haka ya saka ya saka ba littafin shi suna eh to mu anan ya shahara da askari a makarantun zauri haka ya shahara eh to amma shi ba inda ya ambaci littafin da haka haka malamai ma da suka yi masa tarjama babu shi ɗin ne askari ba littafinsa ba saboda sunan kakansa ne eh to haka abubuwa suke ya zazaure kawai tun da yawan ambatun sunansa yana abin nan askari askari askari to kawai sai zan ana ɗilaƙin littafin ba zuwa ga askari eh amma ba shine sunan littafin ba ko dai ka yi wanda magabata ka yi alal ikhtisar al-irshadu eh ko ka faɗi sunansa cikakke gane ko wannan shine daidai kamar sahihul bukhari kaga da abin da ya shahara kenan amma kaga ba sunansa bane wanda mun sha faɗa a karatuttuka to za ka yi ta ganin irin wannan gaban jami'ut tirmizi kaga ya fi shahara da sunan tirmizi to amma abin da yake daidai jami'ut tirmizi shine daidai ba sunanu ba abu dawuda shi as sunanu da ibnu maja da annasa'i amma shi abin da yake daidai jami'u a tirmidhi to za ka yi ta ganin irin waɗannan abu tunda yanzu ba karatu ake ba shi wani bai damuwa da wai in ya ga abu ya bi diddigi shi yana ganin wai duk wahala ce ba ta lokaci ne ko kuma a tun da ya je kasuwa ya so littafi kawai ya duba bango ya ga an rubuta kaza to shi shikenan to ai wannan ba daidai ba ne ko da ka gani a rubuce ba lalle bane ya zamo shi ya tabbata sai ka koma wajen malamai da suka yi bayani akan littafin to su ne za su fito maka da ainihin hakikanin yadda sunan yake ko to wannan shi ne nan za mu kwada insha Allah bin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم to ai mun sha faɗa ku ko mun sha faɗa ba mu sha faɗa ba a ai ba kai nake magana ba kai daga baya ka zo su dai mi mun ka sha faɗa talhisu mun sha faɗa ko a nukuba mun sha faɗa a nan ma cikin misbahun rawi duk mun sha faɗa farko-farko da ya zo magana akan mu'allaka lamu ya nuna ba ku bibiyar karatun shi yasa ma kai wannan tambaya ai karatunmu ma a nukuba mun faɗa kuma da kai an ka yi shi ba wanda zai tuna? Hmm? na'am? subhanallah ya kwanta ba aiko bai kamata ya kwanta ba na'am? jami'u mhm ya kwanta ma? ba wanda ya tuna kenan الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه شنو سنة إن شاء الله tana da kyau in ka ji abu ka riƙe zai waka amfani wata rana aljami'ul musnadu sahihul muhtasaru min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayyami wa sunanihi wa ayyami eh akwai wa sunani wa sunanihi wa ayyamihi to wannan shine da shi da na musulmi a mun faɗa ku koma ga karatattukan